ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوة الربيع الثاني إذراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da shi daga watan 11 a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kasar ɗinmu na 40 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bayan zaujain a na fadilatu sheikh alƙari muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan al'umma ba su manta ba mun kammala kamar yadda muka faɗa balan ya kasa wannan littafi kashi biyu farko ya yi babi da ke nasiha akan maza yadda ya kabata su dinga mu'amalantar matansu sannan babi na biyu ko bangare na biyu na littafin ya yi magana akan yadda mata ya kamata su dinga mu'amalantar mazajensu so mun kammala da bangaren a bayanai da malam ya kawo dangane da yadda maza ya kamata su dinga mu'amalantar matansu kuma satin da ya wuce har mun shiga bangaren yadda mata ya kamata su dinga mu'amalantar mazajensu to sai dai hikimar da muke yi kowanne babi kawai za mu dinga yin ɗan wake muna yin jalof muna gaurayi ma'ana in mun taɓo ɓangaren maza sai mu taɓa ɓangaren mata in mun taɓa ɓangaren mata sai mu taɓa ɓangaren maza haka za a ci gaba da har ƙarshen littafi insha Allah saboda wasalolin suna tafiya ne a jere a jere kamar yadda a ake tare da juna Allah shiryar da mu so babin farko da muka tattauna a wancan sati a wannan babi ko a wannan bangare shi ne kaifa takhtari na zaujuki wato yaya za a yi mace ta zaɓi miji mun ba da shawarwari waɗanda idan dai mace ta yi ƙoƙari ta bi waɗannan shawarwari in Allah ya yarda za ta iya dacewa da mutumin arziki to yau babi na gaba shine tazayyuni li zaujiki ma'ana muƙaddara yanzu har kin zaɓi miji har an yi aure to yanzu malam zai fara kawo maganganu da za su taimaka miki wajen zaman lafiya da mijin shine farko ya zama ki zama mace mai kwalliya ina fata an fahimta mace mai ado mace yar kwalisa eh ki zama yar autar mata ɗakin ki kamshi falon ki kamshi ban ɗakin ki kamshi kicin ɗin ki kamshi rigar ki kamshi gadonki kamshi kujerinki kamshi jikinki kamshi ko ta ina kawai a dinga jin kamshi na tashi mai yawan wanka mai yawan ado mai yawan kwalliya wallahi wannan ba karamin makami ne da yake buge namiji ba namiji yana son ado yana son kwalliya yana son tsafta yana son kamshi in dai ba dalo gaji aka samu ba kun san mazajen ma akwai dalo gaji in ba wawanka nawa aka samu ba in dai ba garmaho kika gamu da shi ba in dai ba awon igiya kika samu ba in dai ba su su su sha sha sha sauna sako tumaki ballo awaki da jakuna ba na fata an fahimta matukar namiji kika samu na hakika to za ki ga kan cewa yana son mace mai ado yana son ado a cikin al'amuran shi za ki ga wani namijin da turaren shi wallahi ake gane shi turaren shi yana isowa guri kafin ya ƙara so za a ce wane ya iso me ya faru ce na ji ƙanshin turaren shi to ki zama haka a cikin gidanki mijinki yana leƙowa cikin ɗakinki ya ji ƙamshi na tashi yana leƙowa tsakar gidanki ya ji ƙamshi na tashi yana shiga ban ɗakinki ya ji ƙamshi na tashi amma ban ɗaki ne jama'a sai a yi kwana talatin da uku da wuni uku ba a wanke shi ba balantana a fesa masa turare don haka kyankyaso ne sun fi guda ɗari da hamsin suke safa da marwa tsakanin falonta da ban ɗakinta da kicin ɗinta har tsakar gida za ka ga kyankyasi suna yawo saboda ba ta da tsafta akwai mutumin da na sani in dai ya ga kyankyaso to rana ba zai ci abinci ba yana ganin kyankyaso to abincin ki kwandem to kin gan kin gamu da miji mai kyankyani irin wannan ke kuma aka yi sa'a ba ki da tsafta ko in ce aka yi rahin sa'a ai kin ga matsala ta same ki to dole ne mace ta zamanto mai yawan kula da mijinta mai yawan kula da tsaftar gidanta mai yawan kula da tsaftar muhallinta mai yawan kula da duk wani abu kin kashe wannan din ma ai ku kunna su waɗannan guda biyu eh ko sanyi kuke ji to a kunna don haka malam ya ce kuni li zaujiki kalwardatil jamilati kar, kalwardati jamilati shakli ɗayyibatin ra'iha ya ce kuni li zaujiki ki kasance wa mijinki kalwardati kamar fure kamar fure kamar fulawa jamilatu shakli kin ga fulawa tana da kyawun me yanayi da kyawun kwalliya da ado yake ga kowa yana son ganin fulawa yana son rike fulawa yana son tsinkar fulawa to malam yace ki yi kokari dan Allah ki zama wa mijinki kamar haka ma'ana yadda kowa ke son ganin fulawa ke son ganin adon fulawa ke son ganin yanayin shakalin fulawa to ya zama mijinki haka yake son ganinki ki yace istaqbilihi bi arwa'il qutur wa ajmalil thiyab ki dinga fuskantar mijinki da mafi wato burgewa da daɗin ƙamshi na turare da kuma mafi kyawun tufafi na sakawa mana mijinki ya ganki cikin ado kin taralle kin tashe kin cankashe sannan kuma daga ya matso ki ya ji ƙamshi na tashi a jikinki ki zama haka قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي محمد يا فدا cikin hadisin Tirmidhi yace mastafadal mu'minu min ba'di taqwallahi wallahi mumini bai amfana da wani abu ba a rayuwarsa bayan tsoron Allah da yake da shi khairan lahu min zawjatin salihah wanda wannan abin ya zama masa alheri sama da ya samu matar arziki matar arziki ne fa mijinta zai fita a gida bahi da haufi ya san za ta saita gidan za ta share za ta gyara za ta tsabtace komai za ta yi wa yara wanka za ta ɗora su kan layin karatu za ta tura su makaranta wannan ita ce matar arziki matar arziki ne idan ya yi baƙi za ta tarbe su tarba ta mutuntawa bahi da haufi yana nan ko baya nan don haka za ta tarbe su za ta yi musu duk abin da ya kamata wajen su ga cewa mijinta mutumin arziki ne kuma Allah ya haɗa shi da mutuniyar arziki in ba matar arziki ba mai yin wannan matar arziki ne kaɗai take iya shirya wa miji dawowar shi ta fannin abinci ta fannin tsaftar gurin kwanciyar shi ta fannin kimtsa masa kayan shi ta fannin kiyaye masa dukiyar shi akwai mijin da in ya fita wallahi ba da zaman lafiya saboda yana tunanin ya bar dubu ɗari biyu a durowa akwai yiwuwar ta saci dubu biyar ko bakwai ko goma ba da kwanciyar hankali akwai mijin da in ya fita daga gida ba da nutsuwa saboda ya san in ya kuskure ya yi baƙi baya nan to ya ji kunya an gama ya ji kunya ba za ta tarbe su ba ba za ta mutunta su ba ruwan sanyi wannan wallahi wata sai ta yi baƙi ba ta iya ɗaukowa ta ba su ba ruwa ruwa wanda ko yanzu ka je cikin karkara cikin iyayenmu gashi dai har yanzu Allah bai hore musu wadata ba amma suna da karamci wallahi za ka shiga kana shiga ƙoƙari take ta ɗauki moɗa ta tafi randa ta ɗebo ma ruwa amma yanzu duk mun barikance mun zama 'yan bariki mutum zai zo miki ko mace za ta zo miki gida cikin mutunci amma wallahi wata ta ce ni ba ruwa ne a gidan na wallahi kishi nake ji sai ka ji ta ce ka da Allah ki ya hakuri to mai kokari ma kenan da Allah ya hakuri sai ta tahi lokacin ya ta kawo yana da kyau mu zamanto karimai akwai wanda wallahi saboda tsabar karamci irin waɗannan abubuwan tattalin su suke su ajiye saboda sun san akwai mai zuwa kuma zai zo din nan yana da bukata don haka kafin a zo ta aika an so mata ledar fiyo wata kafin a zo ta aika an so mata katon ɗin faro ko suwan kafin a zo ta ɗan yi zoɓo ta ɗan ajiye ƙwaya goma ko ashirin a cikin firiza kafin a zo dana da sauran girki da ta ajiye saboda tunanin wani zai faɗo gida wannan duk yana daga cikin hali na matar kirki wanda ta san me take yi amma ke kullun sai dai a saka miki data ki hau facebook ki ta danne danne kullun sai dai a saka miki kati ki kira gwaggwa ta kan tudu da inna ta gangare ku gaisa iya abin da kika iya kenan babu tunani da hangen ya za a yi in saita gidana to lamarin ki ya lalace wallahi saboda haka mata ana bukatar ta zamanto mai kimtsa miji annabi dai ku ji ya ce wallahi mastafadal mu'minu ba da taƙa wallahi ku ji wannan maganar fa musulmi bai amfana da wani abu a rayuwarsa ba bayan tsoron Allah da yake da shi khairan lahu wanda wannan abin yake da alheri gare shi min almar'ati salihah saboda matar arziki ku ji wannan magana ashe matar shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan Allah ya azurta ka da matar arziki to ya baka rabin addini sai yace fal tattaqillaha fi shatril baqi sai ka ji tsoron Allah a sauran rabin kuma rabin musulunci Allah ya baka in ya baka matar kirki don haka ka ji tsoron Allah cikin sauran rabin amma an gama ma da rabi ka to don Allah matar arziki komanda wasa ce ba wasa ba ce wacce tana iya ɗaukar rabin addinin musun gaba ɗaya? Allah shirye da mu. Da haka yake cewa khairan lahu min zaujatin saliha sai ce in nazara ilaiha sarratu daga ya kalle ta sai ta faranta mishi rai. Daga ya kalle ta sai ta faranta mishi rai. Wallahi duk mijin da duk matar da mijinta in ya kalle ta ɓata rai yake yi tsumewa yake yi baya fara'a wallahi bata cika matar arziki ba. to kuma ita fara'ar miji dangane da matar shi yana da alaka da abubuwa da yawa ba abu ɗaya bane yake sa miji ya dinga fara'a da rariya lokacin da yake tare da matar shi ba abu ɗaya bane daga ciki akwai ado da kwalliyar da muke magana a kai daga ciki akwai iya girki da iya abinci daga ciki akwai waɗancan abubuwa da muka ambata tarbar baƙi kimtsa gida kimtsa yara ɗora su kan daidai koya musu karatu yi musu assignment yi musu wanka saka musu tufafi masu kyau share tsakar gida gyara ban ɗaki kula da iyayen shi kula da ‘yan uwan shi kimtsa dukiyar shi da tufafi da kayan alatun da ya so ya bar su a matsayin arziki a cikin gidan wannan duk suna daga cikin abin da idan miji yana tuna su cewa kina kula masa da su wallahi daga ya kalle ki sai bai san lokacin da zai murmusa ba saboda yana kallon wata mata a gaban shi wanda take kula masa da duk abin da yake buƙatar a kula masa da shi amma kya ga wani mutum kullun ya shigo fuskarsa a murtuke saboda jiya kin man laifi bai gama hucewa ba kin sake tafka wani yana ƙoƙarin ya huce ya danna zuciya kika ƙara labta wani kin ga kin dimantar da shi cikin damuwa da bakin ciki kin zama kura mai tsohon laifi na bara bai wuce bakin tafka wani haka hausawa suka ce kura mai tsohon laifi na bara bai wuce ba ta lafta wani kuma to saboda haka dole ne ya zamto mace tana kula da irin waɗannan abubuwa wannan zai taimaka mata wajen mijinta ya zamanto a bisa tsari na fahimta za ka ga wata matar an aurar da ita wallahi a cikin wata shida ta tambayi mijinta saki ya fi sau goma ya fi sau goma tana cewa ya sake ta wata za ga an aurar da ita wallahi tallahi mijinta ya ce girka min kaza ta ce ba za ta girka ba ba wai maganar ta dan lauyi ko ta ce ba ta da lafiya a'a karara ba zan yi ba ba zan yi ba akwai wanda yake faɗa min yace mun kwanan nan ya sa matarsa ta yi masa girki da ta tayi ta girka iya nata wallahi tallahi ta girka iya nata komanda wallahi ta- komanda yace yana ga babanta ne ya kawo abincin ko to in ba babanta ba kan ni in kawo abinci eh kuma sannan in ce ki girka mana ki girka iya naki ki ci wallahi ta girka iya nata ta zauna kuma ta yi duk ya tambaye ta ina nashi shi yana ɗaki yana kwanta bawan Allah yana jira a kawo ashe ita tana nan ta gama lodawa a plate tana ta hankara ba abin da ya dame ta da shi ya zo ya ce ni ina nawa ne ta ce "A, ni ina nawa na gi- na girka me dalili ta ce "A, ba zan girka ma ba wai ita gadararta sun samu saɓani don Allah jama'a don Allah yanzu idan an samu saɓani za za a gayyato abin da zai kawo sulhu ne ko za a sake gayyato abin da zai ƙara haifar da masifa da bala'i a gida abin da ya kamata a gayyato abin da zai kawo mai sulhu maimakon tun da kin san kun samu saɓani abin da ya kamata shine girkin ma ya kamata a yi masa special wanda zai taimaka wajen ya sako daga fushin da yake in fushi yake da ke to amma sai ya zamto yanzu kin ce ma ba za ki bashi ba kun kuma girka naki kin ci yanzu kin ga kin ƙara gayyato wata masifar da ta wuce wacce ake ciki ki gaya min ranar sulhu mata ta ce wa mijinta ba za ta bashi abinci ba mata ta ce wa mijinta ba za ta yi kaza ba ƙarara in da mata suna lauyewa ne saboda akwai sauran imani to yanzu sauran matan zamanin yanzu ƙarar suke gaya mazajen su ba zan yi kaza ɗin ba Allah ya yi mana baki ɗaya Allah ya shirye mu baki ɗaya wa qala sayyida aisha nana aisha Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi take cewa radiyallahu anha targhabun nisa' tana kwaɗaitar da mata fi zinati li azwajihinna dangane da yi wa mazajensu kwalliya ta ce in kana laki zaujun yace da ta ce da a ce kina da miji fastata'ati sai kika samu dama an tanza'i muqulataiki fatadaiha ahsana mimma huwa faf'ali idan a ce kina da miji sai kika samu dama a kan cewa ki yi wa ainihin wato mukulataiki fatar idanunki ko gashin idanki kwalliya fatadaiha ahsana mimma huwa ki saka ta ta zama mafi kyawun abin da ya- take ciki da ma'ana ki sa jagira ki sa wane ne ki kawo wannan shogilas kuke cewa ko showa ce ce ash shadow aisha doko yauwa fatada iha karamakallahu ki sanya ta ahsana min ma huwa sama da yadda take faf'ali nana aisha tace ki yi kokari ki haka ma'ana duk abin da zaki kya- kawata jikinki fatar bakinki kwayar idanunki jagirarki kumatunki duk wani guri da ya kamata ya ɗauki ado ya ɗauki lawa- launi da shakali da zai burge mijinki nana ya ta ce in dai kina da hali karki wasa to amma yanzu duk kudaden kwalliyar ku sun kare a data da katin waya miji zai ɗauki ɗari biyu ya baki ya ce miki ga hiki sa kati Ke- inda kina da dabara hiki sa na ɗari ɗari ɗaya hiki sayo jagira wannan miji kenan wanda ma yake ƙwauro baya bayarwa akwai wanda zai ɗauki dubu goma wallahi ya ba wa matar shi amma wallahi tallahi sai ka zo ka samu kwandon kwalliyarta ko kan mironta babu kayan kwalliya wai ita abin da take jira tsabar rainin wayo da rainin hankali abin da take jira shine wannan fa kyauta ya bata don haka kuma sai ya kawo kuɗin kayan kwalliya kaji 'yar son banza maimakon ki wa kanki fada da adalci cewa wannan kuɗi da ya bani ba roƙa ne ba wannan kuɗi da ya bani ba kiwo ne aka biya ni ba ba noma ba ba barema ba haka siddin ya ga ya kamata ya kyautata min bari ni ma in kyautata mishi sai ki ware dubu uku a ciki sai ki nemi kayan kwalliyan nan na kan miro meye ya ƙare jagira ne ta kare jambaki ne ya kare menene ya kare ke ki sassayo ki sassayo sai ki mayar sai dai kawai ya ci gaba da ganin kwalliya baki tambaye shi kudin kayan kwalliya ba wannan zai sa ya ƙara jin daɗi ya ƙara miki amma babu ruwanki ba gyaran jiki ba gyaran abinci ba gyaran ɗaki ba gyaran ban ɗaki ba gyaran kicin ba gyaran baki ba gyaran fatar baki ba gyaran jagira ba gyaran ido ba gyaran ba gyaran ba gyaran fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla Allah ya sauwaƙe wa qalat umamatu bint al-haris akwai wata mata baiwar Allah ana ce mata umamatu el harisu tansahu ibnataha inda zawajiha ta zo tana yi wa yarta nasiha lokacin da za a aurar da ita ta ce fala ta kawa ainihi minki ala qabihin ina jan kunnanki karki yadda idanunsa ya jefu akan wani mummunan abu da kika bari kika yi sakaci a kansa kada mijinki ya shigo gida ya yi haka sai ga kashin yara da fitsari har ya fara damewa ba ki share kika wanke gurin kika goge ba wallahi ka shiga tsakar gida mana mai gidan ya iya daurewa ya sa interlocks saboda tsabar yana so ya kyautata wa iyalansa amma wallahi kana shiga gidan kana sallama za ga yara sun yi kahi ita tana ɗaki an bar yaron ɗan shekara uku ya sa yatsa yana ta haka kashi kashi kashi yana ta wasa da shi har yana ambatan sunansa tsakani da Allah tsakani da Allah don haka yana shigowa abinda zai fara ya daka tsawa kakkakkakka inna la ilaha illa ya yi salati ya ɗauke yaron a gurin ya daka miki tsawa kuma wai a lokacin sai ta ce don me yasa zai mata tsawa me yasa zai ce ransa ya ɓaci saboda ya ga wannan abu wai a lokacin so take ya kira ta ce wance e Allah ya miki albarka yiwuwa saboda haka kada ki bari in ji umamatu el haris idan mijinki ya afku ya jefu ya kalli wani abu wanda yake mummuna a cikin gidanki ki yi ƙoƙari ki abin nan tun da dai Allah ya baki akalla awa biyar ko shida mijinki zai fita ya fita tun karfe takwas ma'aikaci ne ko karfe bakwai ko karfe tara ko goma in ɗan kasuwa ne ko karfe bakwai da rabi ko takwas da rabi in ma'aikacin leburanci ne ko ma wane ne mijinki wani ba zai dawo ba sai karfe hudu na yamma wani kuwa wallahi sai an yi sallar magariba wani ma sai karfe tara na dare waɗannan awannin duk ba su ishe ki ki saita gidanki ba ki share komai ki kintsa komai ba su ishe ki ba har ki bari mijinki ya dawo ya ga wani mummunan abu wanda wallahi ya dace a ce mace ta tsaya ta karanci mijinta irin karatun da ta san yau me za ta yi masa ya ci ya ji daɗi ko bai ce yana son abu kala kaza ba ko bai faɗa ba wallahi akwai matar da na sani ita wannan ƙoƙari take yi zai yi wahala mijinta shi bahi da ra'ayin cewa a mar abinci kala kaza bahi da wannan kawai in ya tashi suka yi sallama ya bata me ke bukata kaza da kaza sai ya dauka ya bata sai ce to mu mun fita sai Allah ya kiyaye Allah ya dawo mana da kai lafiya ba shi da bukatar sai ya ce ki yi kaza ta san me za ta yi ta burge shi wallahi yana dawowa idan aka ajiye masa abinci ya dinga ci yana mamaki yana cewa ke ya aka kika san ina son wannan abu ya aka kika san girkin nan zai burge ni ya aka kaza yana yi yana hira amma yanzu damuwar ku ma ba damuwar ku shine ku dinga sanin bukatun mazajen ku ba balantana ku dinga yi musu ku damuwar ku shine ku bukatun ku damuwoyin ku matsalolin ku abubuwan da suke gaban ku kuma kun manta da cewa a cikin buyin buƙatar miji taki buƙatar ke ma ke biya na ba ku labarin wata mata wanda mijinta in ta samu kuɗi ko babbanta ko kawunta ko wani ɗan uwanta ya bata kuɗi sai ta kimtsa gidan ta kimtsa girki mai lafiya ba tare da ta tambayi mijin kuɗi ba taimar wani irin abinci da yake bukata in ba ta da hi kuma sai ta yi iyaka da ranka da han in ya dawo wata ran in ya gaba irin wannan sai tambaya niya irin jalof din nan da aka yi mana ranan da kifi da kaza da kaza da kaza kwana biyu baki mana ba ta ce wallahi to dama kawo kaza ne ya bani dubu biyar sai na ga ya kamata in dan abin nan to kuma yanzu ka san abun sai wata ran kuma in ya zagayo ya kara mu ba kuɗi sai ce to ki yi lissafi nawa ne zai ci wannan abincin da kika yi ya ce to zai ci dubu kaza ce to gashi ayi har ta kai matakin da yana ba ta kuɗin da ya haura abin da take yi kuma ya ce mata in ta gama canjin ya bar mata sai aka wayi gari ita ce da riba akan wannan duk kuɗin da ta kashe a baya sanda Allah ya mayar mata kuma na halal kuma sannan ta samu riba akan haka saboda ta sadaukar da kanta gare shi ai wallahi duk matar da ba za ta sadaukar da kanta ga namiji ba wallahi tallahi ba ta nemi su zauna lafiya da shi ba shi namiji so yake ya ga kin yarda ke tasa ce kin yarda ke mallakinsa ne kin yarda shi ne mai baki doka kin yarda shi ne mai saka ki mai hana ki kin yarda za ki iya hallaka komai na rayuwarki dan shi na rantse da Allah in kika yi haka shi ɗin shi zai dawo ya yi miki hakan ba tare da ya ankara ba ba tare da ya ankara ba zai dawo ya miki hakan ba tare da ya ankara ba kaɗai abin da nake jan hankalinku da shi shine in kun tashi aure ku auri 'yan mutunci wanda suka san mutunci wanda suka san aure suka san darajar mace suka san alherin da ke cikin mutunta ya mace kawai shi ne amma kin je kin ɗauko wani sauna za ki ta hidimar banza ba ruwan shi wallahi kamar yadda wasu mazajen suka auro saunoni suna ta musu hidimar banza ba ruwansu da su haka ne kwamanda ko ba haka ba wannan shi ne kawai ka'idar ki tabbatar cewa kin yi bincike biyayyarki da ɗa'arki zai sa har aki da mutumin arziki kyautata wa iyayenki da bin dokokinsu zai kawo miki miji na gari da'a ga Allah da kaucewa ayyukan sabo zai saba miki miji na gari karatun qur'ani da addu'o'i zai sama miki miji na gari jiya wani yayana yake bani labari yayana ne kuma malami ne wata yarinya yar shekara goma sha uku yar shekara goma sha uku wani ya zo ya ce yana son ta ta ce gaskiya ba ta son shi sai uwar yarinyar ta ce to ni ina ga ka yi haƙuri wala Allah yarinyar nan saboda yarinya ce ƙarama ba za ta hankalci cewa ya kamata ta yarda da kai ko bai kamata ba da haka ka yi haƙuri sai ce a'a ba matsala zai jira ta ta gama makaranta lokacin ba ta gama secondary school ba zai jira ta ta gama sannan ya zo su yi magana sai yarinya ta ce masa wane ya ce na'am ta ce lalle ni yarinya ce amma duk da ni yarinya ce na san abin da nake so na san abin da bana so ya ce haka ne ta ce gaskiyar magana bana son ka ko ka da wallahi ba zan aure ka ba to kun san mai mutumin nan yayi wallahi kawai sai ya je bugawa yarinyar nan sihiri wallahi tallahi komanda ya je ya maka jiya ya na yake ban labarin abu kuma wayar ma na ji suna yi da wata da, uwar yarinyar na ji yana suna tattauna ta magana shine da suka gama sai nake tambaye sa me yake faruwa ne sai yake ce min ai kaji kaji kaji kaji abin da yake faruwa ba wani bane malam Musa bin Khalid ne abin nan yayan mu shine sai ta ce ba na son ka kawai sai dai maka yarinyar sihiri a takaitan takaitawa sanda yarinyar nan ta shekara 24 ba ta yi aure ba duk wanda ya fito duk wanda ya fito magana sai ta watsi duk wanda ya fito magana sai ta watsi karshe sai uwar ta samu labarin shi wannan yayan nawa malam musa sai ta je ta same shi ta ce gashi gashi algafa ta mala abin da yake faruwa ya ce ki zo da yarinya ana zuwa ya yi karatu wa yarinya kawai sai ga aljanin da aka turo da sihirin ya bayyana ya yi bayanin cewa gashi gashi gashi duk abin da ya faru bana shekara goma sha ɗaya kenan da yin wannan sihirin tun tana 'yar shekara sha uku amma ya yi alkawari wannan sihiri zai karya shi zai fitar da shi zai ba za ta ƙara jin wani abu a jikinta ba kuma za ta yi aure Allah ya da ikonsa sihiri ya karye yanzu magana da nake muku an daidaita da wani bawan Allah mutumin arziki kuma ba wai iya bawan Allah kaɗai ba sannan da bawan Allah har ilau kuma yauwa abin da kuke son bawan Allah ne ta fuskoki guda biyu bawan Allah karatu hankali ilimi sanin ya kamata natsuwa kuma sannan bawan Allah ne har ilau na san kun gane aiko sai na sake fashin baki an gane magana da ke ku so don haka wallahi in kika ji tsoron Allah kika yi haƙuri kika ba Allah ko kin game da jarrabawa Allah ya fitar da ki da izinin Allah insha Allahu ta'ala to amma ke kina son ki zauna lafiya in kin yi aure amma fa ke kin ki zauna lafiya da Allah kin ki zauna lafiya da uwarki kin ki zauna lafiya da ubanki kin ki zauna lafiya da mutanen unguwa malamanki kin ki kowa ma kin ki zauna lafiya da shi to wallahi in baki wasa ba jaraba za ta same ki kuma za ki gamu da matsala Allah ya yi da haka take cewa karki yadda fala ta kawa ainihi minki ala qabihin karki yadda idanun mijinki ya afka kan wani abu mummuna sai ta ce wala yashtumu anfuhu minki ala atyab rihin eh illa ala atyab rihin kada kuma hancin mijinki ya shinshini wani abu in ba kanshi mai daɗi ba karki yadda da wannan ma'ana mijinki idan ya dawo gida ya zama abin da duk zai gani a ɗakinki a falonki a tsakar gidanki a ban ɗakinki a kicin ɗinki duka abu ne mai kyau ka shiga kicin ɗin wata na rantse da Allah yadda ka san bola yadda ka san dosbin haka za ka ga kicin ɗin wata can filet ya tuntsire can kwano ya ɗan karkace miya ta ɗan zubo nan robar gishiri an buɗe ƙudaje sun faɗa sun mutu a ciki nan robar magi an buɗe an ɗebi ƙwaya uku ɗaya ya fashe ko uku sun fashe a ciki nan garin masara ne an ɗiba an bar buhun a wangale komai a wargaje ba tsari ba tsari to yana da kyau mata ku shiga taitayinku kuma wallahi wasu in suka ƙara wa mace kicin in kika shiga za ki iya yin bacci a ciki yanzu kicin ma yake cinye kuɗi ma kicin cabinet ba na ga kicin cabinet din da aka kashe miliyan biyu da dubu ɗari biyar kwamanda wajen yinsa da idona yadda na ganshi Allah nuna min annabi Muhammadu a cikin jannatul firdausi 2.5 aka kashe wajen yinsa ga su malam aminu aikinsu ne ya sani ai ana yin haka malam aminu ko ba a yi ana yi amma wata sai a zo a gama mata wannan abun amma wallahi sai ka je ka samu miya miya akan wannan fulawar din mai yalki mai kanshi mai santsi mai daɗin tabawa amma wallahi ka je ka samu miya a tuntsura a kayi ba ta yi mofin ba ta goge wanda kamata ya yi bayan kin kintsa filet filet kin wanke su an jera su an musu ado domin akwai guraren jera su a jera su wallahi wani har selfie zai yi a cikin kitan din Allah selfie ga kuma ta da son selfie ki jera su kofuna ki jera su guraren da ake zuba su gishiri su magi su waye ki jera su durowoyi ki jajjera komai kuloli ki shirya su a ciki inda duk za a sa wani abinci ko magi ko taliya ko makaroni ki shirya komai ki sa tsumma da abin nan ki mofin ki goge ki kawo turare ki fesa ki jawo ki rufe amma haka za ka je ka sami yara miji ya kashe kuɗi ya miki hidima amma haka za ka je ka sami yara suna ta wata gaririya da kayan kicin din sun jefa kofi kaza sun yi bol da kaza sun yi waye sun yi waye don haka kada mijinki ya ga mummunan abu in ji umamatu el haris kar kuma hancin sai shinshina ya ji warin wani abu marar daɗi وقال عبد الله بن جعفر ينصح ابنته عند زفافها عبد الله دان جعفر دان ابي طالب كينان جيكان النبي محمد ني صلى الله عليه وسلم yana yi wa yarsa nasiha lokacin da za ta tafi gidan amarci ya ce alaiki bizina Allahu akbar na hore ki da ado ku ji fa magabata amma yanzu idan aka yi auren yarinya sai a turo wata tsohuwa bakinta dijjan goro ta yarinyar nan gara ke kasa kunne da kyau ke je ka ji munafukar Allah haƙwaran gaba duk sun zube ta ta ɗora yarinyar akan wasu abubuwan da zai wargaza mata lissafin zama da mijinta wata a sata ta dinga satar kuɗin miji wasu a sata ta dinga ɗiban taliya tana aika wa uwarta duk muna ganin irin waɗannan kisa-kisan ana kawo su gabanmu to kun ji magabata shi yassa ya zaunar ya ce to farko ki rike ado da kwalliya karki yadda ba haka wani mawaki wani magabaci shi ma ya gaya wa yassa ba ya ce ai bintayya innal birra shay'un hayyunun wajihun taliqun wa lisanun layyinun yace ke yata ki tsaya ki ji nagarta fa a gidan miji abubuwa ne guda biyu zuwa uku innal birra shay'un hayyinun nagarta da da'a wa miji abu ne mai sauki sai yace wajihun taliqun kullum fuskar ki ya zama a sake kina murmushi kina dariya kina fara'a wa lisanun layyinun haka kuma in zaki magana ki san me zaki faɗa mijinki dinga faɗa mijinki kalmomi masu daɗi da za su kwantar mar da hankali wannan magabata ne suke gaya wa 'ya'yansu haka ma yanzu ina sai dai a ce to kin san mazan yanzu sai kin riƙe wuta oh la ilaha illallah sai ka ce filin daga kwamanda ba filin daga ne ake riƙe wuta ba wai mazan yanzu sai an riƙe wuta la ilaha illa anta subhanaka sai kin tahi kin tsaya mazan yanzu sai fa kin tsaya in aka ga wawuya wawuyi ce bata gane ba sai a fito mata da abin karara maimakon a bata shawara ki iya girki ki dinga yi mijinki abinci kan lokaci in ya ce miki karki karki kuskura ki aikata in ya ce ki ta gaggawa maza maza kafin ya ce kwabo kin gama masa kin ji kam in kika yi masa laifi ke garinsa ya ɓaci ki ta ba shi haƙuri he kin tabbatar ya haƙura ai anan na ba ku shawara na ce idan aka mace ta fusa ta mijinta tai tai ya sauka ta yi shirin zuwan dare ba haka na gaya muku ba ko ban ce muku ba ta yi shirin zuwan dare ya sun shirya an gama na rantse da Allah sun yi sulhu wallahi o baki gane ban ƙara bayani Allah ya sauwaƙe su wannan shi ne don haka ya faɗa mata ya ce alaiki bi zina na hore ki da ado da kwalliya wa alami anna azyana zinati alkahalu anna azyana zina alkahal ya ce ki sani kwalliyar da tafi kowace ƙawata namiji shine kwalli kun ga a zamanin su kenan ko duk da yake har yanzu kwalli fa ba ƙaramin ado ba ne mata ne ba sani ba yanzu kin ga duk irin wannan jajayen idanu ka gama ta heka ce wata barde hakan nan ka gama ta kamar kamar guntun yaki in tana magana da kai ta zazzare ma idanu ka ga idanun jawur duk wannan matsalolin inda kina sa kwalli wallahi idanunki za su yi kar bakin nan zai bakantu ya baki irin farin nan zai farantu ya fari fat ko yaya kika wulkita idanunki sai ya ɗauki hankalin mijinki kwalli amma ku yi ƙoƙari ku nemi kwalli mai kyau domin yanzu ana kwaɓa shi da abubuwa da yawa jama'a ta lalace komai yanzu algus ake mishi sannan idan kin nemi kwallon kuma ki nemi wani kwalli da ake ce masa usmut kwallin ismit ko usmut ismit ko ko ismut ki neme shi in baki samu ba maza maza tafi manga plaza yana nan a bakin kasuwa shagon malam muhammadu wali allah ya saka mishi da alheri dokta ne malaminmu ne yana ba da magunguna na duk wata matsala ta rayuwa da matsala ta ainihin wato jiki ta jinya to yana sai da irin waɗannan abubuwa ɗin zaki samu kwallin domin kwallin shi nassin hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi cikin hadisin tirmidhi annabi yake cewa takahhalu bil ithmidi ku dinga yin kwalli da ithmid fa innahu yajlul basra wa yumbitu sha'ara annabi yace domin kwallin ithmid yana gyara idanu kina da matsalar idanu ko kina da matsalar kaza ko kina da jan idanu ko kina ba kina gani garara garara in kina sa kwallin ithmid annabi yace zai wanke miki idanu wa yumbitu sha'ara kuma yana daga cikin amfaninsa yana gyara gashi in ji annabi muhammadu ga kuma ta da son gashi to kun samu maza maza ki je ina ga 800 ko 700 ake sai da kwalbashi ki saya ya zama kwallin sakawarki wallahi da muna yara har yanzu ba na manta lokacin da mamata za ta kwantar da ni akan cinye ta ɗame kaina ta gwala idanuna ta shafa mun kwalli ba na manta wannan wallahi har mun girma wallahi malam ana saka mana kwalli ma yanzu duk mun barakanci to ga dai yanzu wannan magabaci yake cewa mafi kyawun abin da ɗan adam namiji yake so ya gani a matar shi kwalli alkahal kwalli to yanzu ga na zamani nan ma duk sun fito da goge-goge da shafe-shafe duka su ma yake haɗa wanda ba zai bata miki fata ba ba zai cutar da ke ba ki samu likitoci ki nemi shawarwarin su wannan irin kaza ya kamata in dinga shafawa wannan irin mai wannan irin kaza kar kawai daga kin ji an ce kaza ki je ki saya mm ki tsaya ki yi bincike saboda wasu mayukan suna canja fatar mace kuma in kika daina shafa su dawo miki matsala wasu ma shari'a ba ta yarda a dinga shafa su ba so dole a yi bincike a nemi masana su ba da bayani wa atyaba tibi alma mafi kuma ƙanshin turare shine ruwa me yake nufi da wannan magana shine ai ruwa shi ke gusar da duk wani ƙazanta aiko yake duk gusar da wani wari ko hamami in a tufafi ne in a cikin gida ne in a jiki ne in a ina ne yanzu daga kin sa ruwa kin wanke komai zaki ji ya fita yace to babu turaren da ya fi kamshi sama da ruwa ma'ana ki zama mai amfani da ruwa a tufafin jikinki a jikinki ban ɗakinki kullum a wanke a tsaftace wallahi ban ɗaki ko da wanke ki kaɗai ake ba a samar komai ya isa ya zauna lafiya ya isa ya zauna lafiya iya a wanke kawai a bar shi haka amma a ce ba za ki wanke balantana ki fesa wani abu mai kamshi dole ne a samu matsala da ki qalat ummul libnatiha inda zifafiha wata mata ta gaya wa mijinta mabinan yatta lokacin da za a kai ta ɗakin miji ta ce iyaki wa tarki zinati ina jan hankali dan Allah ku ji magabata yadda suke yi wa ‘ya'yansu nasiha akan ado da kwalliya iyaki wa tarki zina ina jan kunnanki dangane da watsar da kwalliya da ado ina miki nasiha ki kula da kwalliya da ado fazallat ta tazayyanina ta tazayyanu li zawjiha sai ta zauna tana ado ga mijinta wa qad jawaza sab'ina min umriha har san da ta kai shekara saba'in a rayuwarta amma bata daina ado da kwalliya ba na rantse da Allah ko a yanzu akwai tsofin da wallahi tallahi kwamanda tsohuwa ce amma idan ta rangada maka lalle billahi da zai kaga ya burge ka tsohuwa ce amma in ta buga lalle a tafin hannunta ta buga lalle a tafin kafarta tsohuwa ce amma sai ka kana baba ashe haka kike baba baba ta fito ras tsohuwa ce amma za ka ji ɗakinta yana tashi da ƙamshi ba wari ba hamami ba gafi ba komai tsohuwa ce amma idan ta yi wanka ta sanya tufafi wallahi ta burge ka don haka ya ce ok don haka yake cewa har sanda ta kai shekara saba'in tana yi wa mijinta ado da kwalliya wasu ila wasu ila hakimun anil mar'atil hasana an tambayi hakim dangane da ainihin wato mata mai kyau faƙada sai ce allati tastati wa an tasula ila aini zawjiha wa anfihi wa qalbi kyakkyawar mace ita ce wanda take da damar kaiwa zuwa ga idanun mijinta ma'ana idanun mijinta suna ganin abubuwan da yake burge shi yake jin daɗi yake ba shi sha'awa da dai shauransu wa anfihi kuma tana iya kai wa hancin mijinta abu mai ƙanshi wa kalbihi kuma tana sa zuciyar mijinta ya nutsu maganganu ne kwaya uku masu tsada wanda in fashin baki za a yi a kansu suna da abubuwa da yawa a ciki matar arziki in ji hakim ya ce shi ta ce matar da take iya isar da abu mai kyau ga idan mijinta take iya isar da abu mai kamshi ga hancin mijinta take iya isar da kwanciyar hankali da nutsuwa ga zuciyar mijinta wannan ita ce kyakkyawar mace amma na rantse da Allah duk farinki duk ƙirar coca-cola ko ƙirar wace ce kike da shi duk wani shaf ɗin da kike da shi na rantse da Allah idan mijinki hankalinsa a tashe yake akan kin zama shashasha mata nawa za ka ga da mazajensu suna rigima in ka ga matar sai ka ɗauka sauran hurul ini ne ko ba haka bane komanda ga kyawu ga diri amma ka ji mutum yana cewa wannan malam wannan Allah ya kawo ƙarshen zamana da wannan malam kaza kaza kaza ki zama mai kyau a cikin hali da ɗabi'a wannan shine babba to in Allah ya haɗa miki da kyawun sura to kin samu biyu sai ki haɗa sai ki gama da miji kenan kawai sai aljanna idan kiyama ta tashi zauju asma binti kharija alfizari ko zawwaja asma'u binti kharija alfizari ibnatahu فلما أراد إهداها لزوجها قال لها لا يشم منك إلا طيبا ولا ينظر إلا جميلا زوج أسماء بن خارجة الفزاري أسماء دان خارجة الفزارية أورد إرسا قوان متم falamma arada ihda'aha li zawjiha lokacin da ya kai ta gidan mijinta zai danka masa ita qala laha sai yace wa yar la yashummu minki illa tiban kar ki yadda mijin ke shinshin wani abu tattare da ke in ba abu mai kamshi ba wala yanzuru illa jamilan kar ki yadda ya ga wani abu tattare da ke in ba mai kyawu ba kawai shikenan nasihar da ya mata yace Allah ya kiyaye Allah ya zaunar da ku lafiya ni kin ga tafiya ta iya nasihar da ya mata kenan kawai ta san me yake nufi karki yadda mijin ke ji kamshin wani abu in ba mai kamshi ba karki yadda mijin ke ga wani abu in ba mai kyau ba yace assalamu alaikum malam Allah ya sa albarka ni na tafi kawai sai ya tafi abin shi Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon aikatawa Allah kuma ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya zaunar da gidajen mu lafiya matsaloli da suke muke fama da su a gidajenmu da gidajen yan uwa da gidajen al'umma Allah ya kawo mana saukin su waɗannan nasihu da ake wa maza da mata duka Allah ba mu ikon aiki da su ubangiji madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu hadha huwa min indina billahi tawfiqi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ko ta bismillah
alaikum assalam wa rahmatullahi malam Allah saka da alkhairi a mai tambaya ta farko tana tambaya tana cewa Allah kara malam lafiya malam tambaya na menene hukuncin macen da take aske gashin kanta ko idanta ko kuma girarta shin me ne hukuncin ta
gaskiyar magana aske gashi na irin waɗannan haramun ne annabi ya hana ba daidai bane saboda su Allah ya yi mace da wannan yanayi da wannan tsari kamar yadda namiji aka yi masa wannan tsari na cewa yana iya askewa ke kuma an hana ki askewa haka gashin kai da sauransu akwai gasussukan da shari'a ta ba da dama kai tsaye ta ce a aske su balma ta ce yana daga cikin tsarin musulunci a aske su shine gashin hammata gashin gaba da dai sauransu amma gashin kayi ga ya mace ba daidai bane aske shi ba daidai bane domin ciko ne na ado da kwalliya kuma shari'a ce amma aske shi kuma kaucewa tafarkin Allah ne da tsarin shari'a da tsarin musulunci saboda haka ba daidai bane zaki ga wasu mata yanzu sun dauko wata wayewar banza sai ta je kawai ta yi kwalkwal da kayinta kuna ganin wannan abubuwan a social media ki ga wasu yan mata suna wannan abu wallahi ba daidai bane saboda haka ki daina in ma kin fara in kuma dama baki taba yi ba falillahi alhamdu wal minnatu saboda haka wannan shine a takaice wallahu a'lam haka gashin ido ko gira shi kan ma ai wannan matsala ne aske shi kima aske mana ki ganin ba fara gudun ki ba kina yanko layi billahi lazi guduwa za a yi ce to wannan tunku ne ko waye mun san akwai wani abu da ake cewa tunku ni har yanzu ban san gaskiyar me tunkun nan ba yawwa wani abu ne kawai na bahaushe yake kira tunku wai in ya shigo kasuwa zai tinya kanwa kaza kaza kaza kaza gahinsa idan an kalle ta inda ake gane shi shine idansa babu gira waye waye waye tun muna yara muke ji ake fada to in kina so ki zama tunku ko tunkuwa to he ki aske Allah ya sauwaƙe
wannan take cewa malam Allah saka da alkhairi shin malam ya halatta yin nafila bayan sallar magariba a sosai kuwa ga hadisi a bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa okay bayan sallar magariba ya halatta wancan hadisin sallu qabla al-maghrib ne yazo amma bayan sallar magariba kafin isha ya halatta zaki yin nafila kwarai da gaske mun karanta al-wajiz eh na'am mun karanta al-wajiz ba jazakumullahu khairan so zan haka zaki yi insha Allah wallahu a'lam
sai masu bukatun addu'o'i insha Allah
to muna addu'a ubangiji ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya yi mana matsaloli da damuwoyi da muke ciki Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare mu Allah ya haramta wuta cin naman jikinmu mazajen da suke da mata Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su lafiya waɗanda ba su da hi kuma Allah ya ba su mata na gari matan da suke da mazaje Allah ya zaunar da su lafiya waɗanda ko ba su da mazaje Allah ya ba su mazaje na gari na kirki Allah maɗaukakin sarki ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka haɗa mu a aljanna tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji maɗaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komar mu bukatunmu na alheri duka Allah ya biya mana kamar yadda kowa ya sani waɗannan bayan Allah da muke karatu tare da su shi kwamanda da shi malam usman mai kyamara da shi malam aminu da sauran ma'aikatanmu na social media ga shi malam ibrahim da suke kula da wannan makaranta dukkanmu nan da ni mai magana muna da bukatu na alheri duka Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya yi mana matsaloli da damuwoyinmu abinda muke nema na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsari na fitina ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu baki daya haka muna yi wa yan kwamiti na maza da kwamiti na mata na wannan makaranta da masallaci a addu'a Allah ya saka musu da alheri da gudunmuwa da suke bamu wajen wannan karatu sannan wannan makaranta tamu muna ƙara buƙatar a sama addu'a Allah ya ƙara wannan makaranta albarka ɗaliban cikinta Allah ya musu albarka ilimin da suke samu Allah ya sa masa albarka muna da biki kwanan nan insha Allahu ta'ala na yayi dalibai goma sha shida wanda suka haddace alkur'ani Allah ya ba mu ikon yin wannan biki lafiya ya kuma hore mana halin yin sa ya kuma sa ya zama mana alheri idan aka yi shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين